manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu an daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Tudun Wada Kaduna wanda ɗalibansa suka yi hidimar kawo muku ai sauraro lafiya
محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة محمد يا محمد محمد يا رسول الله محمد شافع الأمة
بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي طهر قلوبنا بحب هذه الجوهرة الفردية وأفاض على سائرنا من الود لهذه المعاني العلمية وأهل أقولنا للتأمل فاقتدينا بتلك الأفعال الآلية وأيدنا بالعلوم المكنونة المكزونة الإلهية اللدنية وشرفنا على سائر الأمم السابقة القبلية وأنزل تشريفنا في موكم الآيات القرآنية كنتم خير أمة أخرجا للناس نشكره تعالى على هذه العدية والصلاة والسلام على نبي هذه الأمة المخصوصة بهذه المزية مظهر ذات العزة والعظمة والكبرياء والألوهية ومفتاح مجلاق الوجود من كنز الأماء بالمحبة الذاتية إنسان الكامل في المراتب الحقية والخلقية الذي جرى ليلة مولده الأجائب الأجيبية كالارتجاج الواقع في إيوان كسرى ذي البناءات القوية وقيد البحيرة المعروفة بناهية الفرس بدبرية وأعجب من ذلك كله إذا دقت كمود النار الفارسية ألف عام لم تكمد لإبادتهم أوقدها الأمة الجاهلية وأصبحت الأصنام منكسة على رؤوسها لبدو الملة الهنيفية وعلى آله وأصحابه وأزواجه بكرة وأشية والتابعين وتابعيهم بإحسان ما استقامت الملة الهنيفية ورضي الله تبارك وتعالى عمن ختم الولاية المحمدية سيد الطائفة الصوفية الأحمدية التجانية مولانا أحمد بن محمد بن سالم قمر الهداية وعن خليفته وصاحب فيدته الأحمدية من تولاه مولاه بالحفظ والرعاية والحماية وأعطاه القربانية والجامعية والقوسية والبرزخية شيخ الإسلام برهام يس صاحب الفيدة التجانية ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات الأكبرية وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المراتب العلية صلاة أنتزم بها في سلك آل هذه المزية الفائزين بالدخول في هذه الدائرة الفضلية دليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا رسول الله هذا المصطفى هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لكل العالمين رسول يا سيد الكونين يا علم الهدى أنا المتيم بحماك نزيل نزيل هذا الذي هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل هذا الذي شرف الضريح بجسمه هذا لكل العالمين سبيل سبيل هذه الغزالة قد أتت إليه وسلمت نعم.
وكذا البعير قد أتاه ذليل فما عليك الله يا علم الهدى ما حل مشتاق وسار دليل لم يخلق الرحمن لم يخلق الرحمن مثل محمد بين الورى بشرا على الإطلاق كلا ولا عرف الخلائق قدره كلا ولا عرف الخلائق قدره ما فوقه حقا سوى الخلاق ماذا أقول ماذا أقول بوصفه وبمدحه وسناه دوما باهر الأشراق وهو الذي للخلق أرسل رحمة وهو الذي للخلق أرسل رحمة حتى يتمم مكارم الأخلاق صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق إلى مشتاق haka kadrihi wa miqdari lazim a yan uwana musulmi masu sauraron mu maza da mata manya da yara masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina gaishe ku kullum bi ismihi wa ainihi ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu zadakumullahu maghfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya alhamdulillah muna nan a cikin farin ciki da murna da annashuwa da walwala da jin daɗi da godiya ga Allah da bayyanar da soyayya ga janibin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda aka haife shi daren litinin sha biyu ga wannan wata na rabi'ul awwal wannan wata na rabi'ul awwal ba wai shi ne yake sa mutuna annabi ba sallallahu alaihi sallama ba litinin ba ce take sa mutuna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko juma'a ko makamantansu cikin watanni masu falala da darare masu falala da kuma raneku masu falala da shekaru masu falala a'a muna tuna rabi'ul awwal ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama muna tuna litinin ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake tuna mana su ba su ne suke tuna mana shi ba shi wata rabi'ul awwal wato gyamban da ke cikin zuciyarmu wanda soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta haifar mana da shi idan iska ta busa shi ya fara bushewa to rabiul awwal da ya zo sai ya talbe shi sai ya dawo sabo sai mu ma mu koma kai ka ce sababbin masoya ne amma in ba haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna tuna shi a kowace rana muna tuna shi kowane yini muna tuna shi a kowane awa muna tuna shi a kowane minti muna tuna shi a kowani sakan muna tuna manzalla sallallahu alaihi wasallama a kowani kiftawar ido muna tuna manzalla sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan numfashinmu shi watan rabiul awwal yana fama mana gyamban soyayya ne kawai shehu mu shehu ibrahim Allah ya kara mar yadda yana cewa yuhayyiju bihi hilalu rabi'ihi fa fihi tunadi bis sururil hawatifu yace watan rabiul awwal yana motsar mana da garwashin wutar ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi sallama a cikin wannan wata na rabi'ul awwal duk wata kwamfuta za ka ji tana magana duk wani waya duk wani rediyo duk wani gidan tv za ka ji suna ta bugawa suna faɗin farin cikin haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce jamaluka yunsini hula kulla bahjati wa inni umri inda babika akifu ya ce kyawunka ya rasulallahi yana mantar da ni dukkan kwalliyar kowane irin kwarjini ni dinnan matukar zamani matukar ina numfashi ba za a taɓa nema na ba a same ni a bakin ƙofar ka na yi zaman dirshan ba ya ce jamaluka yunsini nawalan siwa ahu wa mal judu illa minka wal kullu garifu kyawunka ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yana mantar da ni duk wata kyauta da duk wata baiwa in ba taka ba ai ma babu wata kyauta babu wata baiwa babu wani tagomashi illa face daga wurin kai ke zuwa duk wani mai kyauta a tekun kai ke zuwa ya kamfato shi ma ya je ya bayar amma kai ne asalin mai bayarwa ɗin saboda haka yan uwa musulmi kar a ɗauka wai watan rabiul awwal ne yake sawa a dinga waɗannan abubuwa na farin ciki na murna a zaci cewa watan ne yake tuna mana annabi sallallahu alaihi wasallama a'a annabi ne yake tuna mana watan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hakanan kuma duk wani wanda ya ji zuciyarsa tana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kar ya ɗauka zuciyar ce take son annabi annabi ne yake son zuciyarsa hakanan kuma duk wanda ya ga harshensa yana yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko yana mar salati kar ya dauka harshensa ne ko maganarsa ce take yaban annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne yake yaban harshensa yake yaban maganarsa da wannan yabo da yake masa da kuma wannan salati da yake masa domin shi ya fidda mu daga cikin dukkan bakin ciki da bacin rai da kunci da damuwa shehu mushi ibrahim radiyallahu anhu yana cewa خرجنا به من كل ضيق وكربة دخلنا مفازا لا نرى الدهر مع رجا يهيج أشواكي هلال ربيئه أهل بيمن للسرور ممازجا تبصر تجد أن البلاء بشاره تلاشى وولى كالسهائب دارجا وذلك أن الرب من فضل جوده له نفحات قد تفوق التعالجا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلياك أبيد ذل للمده ناسجا يرجك باب الله للكرب فارجا أسافر جم يأتي به الله حينما يهدد آل الدين من كان خارجا ذاك أبيد ذل للمدينة سجا يرجك باب الله للكرب فارجا أصاب رجل يأتي به الله إنما يهدد آل الدين من كان خارجا فإن سلسوا أو أشركوا فنصيبنا هو الأقوى التوحيد بل الممازجا فخلصني توحيد من قال موقنا هو الملك الحق المقدس صازجا وأبدال خلق الله تاه محمد وأبدل خلق الله تاه محمد تقرب بالتقديس لله آرجا تراه إذا لذ المنام جافيا فراش منام للمغرب والجا ذنب تدل بالسجود تذللا وبالإذ والتمجيد هذا المآرجا لنا فتد الله بالسجود تذللا وبالإذ والتمجيد هذا المآرجا إذ بذل أكسبت جد جده كذا بامتحان الحق نلنا المخارجا فإذ بذل أبصفت جد جده كذا بامتحان الحكم إلا المخارج خرجنا به من كل ضيق وكربة دخلنا مفازا لا نرى الدار معرجا يحيج أشواقي إلى نور ربيئه ويل بيمن للسرور ممازجا يهيج أشواقه إلى نور ربيئه أهل بهم للسرور ممازجا تبصر ترى أن البلاء بشهره تلاشى وولى كالسهائب دارجا تبصر تجد أن البلاء بشهره تلاشى وولى كالزهاء ذدارجا وذلك أن الرب من فضل جوده له نفحات قد تفوق تألجا وتلك خيرات النبي محمد عليه الصلاة قد تنيل العائجة عليه مآل آل الكرام وصحبه ومن يستفي هذه الهنيفة نهجا عليه مدى الأيام ما قال خادم فياك أبيد جاء للمجد ناسجا عليه مدى الأيام ما قال خادم زياك أبيد جاء للمدح ناسجا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda haka yan uwana musulmi masu sauraron mu mu fahimci cewa wannan wata na rabiul awwal yana fama mana gyamban soyayyar zuciya ne amma ba wai shi ne yake sa mutuna annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama a'a garwashin wutar kaunar annabi da ke cikin zuciyarmu to watan rabiul awwal in ya tashi zuwa sai ya zo da buji sai ya zo da iska sai ya ƙara hura wannan wuta to shine sai ka riga gani ana ta yin tarurruka kamar yadda maulana shi ibrahim yake faɗi a wannan baituka yuhayyiju ashwaqi hilalu rabi'i wato kamawar jinjirin watan haihuwarsa sallallahu alaihi wasallama shi yake motsar da garwashin soyayyenmu uhilla biyumnin yana sakowa ne da albarkoki mumazijan lissururi albarkokin kuma suna gauraye da farin ciki shi yasa kake ganin musulmi sukan shiga cikin farin ciki da murna da annashuwa da walwala da jin daɗi saboda albarkokin da ke sakkowa daga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan wata na Rabiul Awwal shehu yace ka bude idanka tabassar ka bude idanka tara za ka gani kuru-kuru ko tajid za ka tadda annal bala a cewa dukkan masifu bishaharihi a cikin watan haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama talasha wa walla yana karewa ya juya baya ya gudu kai ka ce hadari wanda ya zo ba da ruwa ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan ko ya faru ne domin cewa ubangijinmu daga falalar baiwarsa yana da nafahatu wato yana da albarkoki na numfashi da halararsa take numfasawa sai ta watso su ga bayi wannan numfarfashi da halar ubangiji take yi to cikin watan rabiul awwal shine take feso waɗannan albarkoki da rahamomi da nimomi da alkhairori masu tarin yawa waɗannan wato alkhairori ko kuma ni'imomi suna zuwa ne da magungunan zuciya da magungunan fitintunu waɗannan magunguna da wannan nafahatu ke zuwa da shi sun fi ƙarfin duk wani magani da bawa zai sha ko duk wani abu da bawa zai karanta watan rabiul awal shi ke zuwa mana da wannan to yan uwa ko babu komai mu lura da yadda sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka zauna da shi suke damuwa da shi suke kulawa da haddace sifofinsa na halitta da kuma sifofinsa na ɗabi'a babu wani tabi'i wanda zai haɗu da sahabi wanda ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har su rabu bai ce masa don Allah sifanta min manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama babu wani tabi'in tabi'i wanda zai haɗu da tabi'i wanda ya ga sahabi bai ce masa don Allah kaga wanda ya ga annabi don Allah ba ni labari ya annabi yake ba sallallahu alaihi wasallama to ashe mu ma a yanzu tunda dai malamai ko da basu ga annabi ai sun karanta shi mu ma sai mu tara jama'a mu tara dangi da yan uwa da iyaye da abokan arziki da mata da 'ya'ya mu ce wani malami guda ɗaya don Allah malam zauna ka ba mu labari ya manzan Allah yake sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan yana ƙara imani a cikin zuciya ka zauna ana gaya maka cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai girma ne mai daraja ne mai kwarjini ne ya tala'ala wajuhu tala'alu alkamari lailatul badri ya tala'ala wajuhu bin nuril bahiri ka annahu daratu kamarin ka annahu qit'atu kamarin ka annahu mir'atun كأن الشمس تجري في وجهه لو رأيته لقلت الشمس دالئة كان زون أنا جاء مك من زال الله صلى الله عليه وسلم مي كوني مي كورجيني فسك ستنا هسكي واني وتا دلن goma sha hudu fuskarsa tana haske haske mai gigi ta hankali da tunani fuskarsa tana kama da shaf ɗin wata fuskarsa wani yanki ne na wata in ka kalle shi sai ka ga kanka a cikin fuskarsa saboda haske in ka gan shi za ka ɗauka ka'aba ce rana take ɗawafin fuskarsa idan ka gan shi za ka ce la wallahi ga rana ta fito idan ka gan shi sai ka rena hasken wata idan ka gan shi za ka ga kyau da kwarjini suna tafiya da ƙafafuwansu jamilul mahayya azharul launi ablaju kahilul juhuni ad'ajul aini ahdabu sallallahu alaihi wa alihi sallama mai kyan fuska mai kyan kalan launi tsakanin girarsa ta dama da ta hagu akwai gap mai matan kwarin gashin gira mai yawan gashin makiftai mai gadagadan idanuwa sallallahu alaihi sallama sayyidina ali yana cewa man ra'ahu badihatan habahu wa man khaladahu ma'rifatan ahabbahu yaqulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu duk wanda ya ga annabi ba zata sai wata irin makyarketa ta kama shi sai ya kadu wanda ko ya zauna da shi har suka yi hurɗa ya san shi ya fahimce shi sai ya so shi fiye da ubansa da uwarsa da matarsa da 'ya'yansa da dukiyarsa da gidansa da kansa da ransa baki ɗaya sallallahu alaihi wa sallama duk wanda zai baka labarinsa zai ce maka kafin na gan shi ban taɓa ganin irinsa ba bayan na gan shi ban ƙara ganin irinsa ba ya ishe mu darasi karatun da muka yi jiya al-imamu hasan alaihi salam jikan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi sallama amma yana tashi ya tafi har gidan kawunsa Hind ibn Abi Hala ya ce da shi akhbirni an sifati jaddi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ana ashtahi an tasifa li minha shay'an ata'allaka biha zai je ya ce masa don Allah kawu ba ni labarin kakana sallallahu alaihi wa alihi sallama domin ko ka iya sifanta shi ni kuma ina jin daɗi ina sha'awa ina kwaɗayin a sifanta min kakana sallallahu alaihi sallama domin in dinga yin koyi da shi domin in rataye da waɗannan sifofi nashi domin in samu albarkar waɗannan sifofi nashi sai kawun nasa hindun na abi hala Allah ya ƙara mar yadda sai kawai ya gyara zama ya gyaran murya ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fakhman mufakhaman ya tala'alau wajuhu tala'alu alkamari lailatal badri atwala min almarbu'i wa aksar min almushazzabi azim alhamma rajul ashari in faraka da haqiqatu faraka wa illa fala yujawizu sha'ruhu shamata uzunayhi idha huwa fara azhar al-lawn wasi al-jabin azajj al-hawajib sawabiga min ghairi qaran bainahuma irqun yadurruhu al-ghadab akan al-irnin lahu nurun ya'lu ya sabu قلبه من لم يتأمله أشم كسر اللهية سهل الخدين دليء الفم مفلج الأسنان دقيق المصروفة كأن أنكه جيد دمية في سفاء الفدة معتدل الخلق بادن متماسك سوي البطن والصدر أريد الصدر بعيد ما بين المنكبين دخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رهب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف خمسان الأكمسين مسيح القدمين ينبوء عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخدو تكفيا ويمشي هونا زريع المشيا إذا مشى كأنما ينهط من سبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أدور من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدر من لقيه بالسلام kowa ya da umallake bis salam to waɗannan sifofi da hindubnu abi hala Allah ya ƙara mar yadda ya sifantawa al-imamul hasan alaihi salam jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine shi kuma maulan mu shi Ibrahim Allah ya ƙara mar yadda ya waƙe waɗannan sifofi baki ɗayansu a cikin diwaninsa da ya sa suna iksiru sa'adat fi madi sayyidu sa'adat yake cewa a barkun bada na hawal marabi yalma'u fa habni imra'an iz yalma'u albarqu yadma'u الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أبرق بدا نهو المرابع يلمع وهمن امرا إذ يلمع البرق يطمع آه برق بدا نحو المرابع يلمع وهمن امرا إذ يلمع البرق يطمع لمحت بوهن ويك هجت صبابة ورقراق دمع ساعة الحي تهجع تذكر أيام الصبا وهي قد مضت ولم يبق إلا لوعة وجاء وجعوا تذكرت أيام الصبا وهي قد مضت ولم يبق إلا لوعة وجاء وجعوا سقى الله أرضا بالمدينة إنها محط رحال فيه خرقيا يقع ديار حبيب الله وهو أمينه ديار بها تلفى المرافق واجمعوا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله sayyidina maulana muhammad rasulullah alaihi salamullah shehu radiyallahu anhu ya ce wai a barkun wanshin walƙiya ne bada ya bayyana ya kadu sana barki ya zabu bil absari na hawal marabi'i daga bangaren katangun gidaddajin madinatul munawwara ala sakina abdulus salatu askar taslimi al marabi'u jam'i ne na marba'u wato gida marabi'u gidaje asalin walƙiya dukan da mala'ikan gizagizai yake yi wa girgije da motsa shi da yake da umarni da yake bashi shine ake ganin wannan walƙiya idan ya koro ruwa yana bashi umarni yana dukansa zuwa wuraren da zai zubar da shi to shine sai aga sama ta tsage sai a ji wani wani haske ya bayyana shi yasa zaka ji laraba suna cewa wai barakatis sama uburukan wa barakanan yani lama'at sama ta bayyanar da haske ko kuma jadat bi barkin ta yi baiwa da hasken walƙiya ana kiran hadari mai walƙiya albariku ana kiran takobi mai kaifi mai haske albarikatu faqad ji'ta bid-dinil hanifi muhaddidan wa dafa'ata anhu was-suyufu bawariku ana kiran mace kyakkyawa mai kwarjini albarrakatu za ce fulanatun barraƙat ainiha tabriƙan wato wanci tana walƙata idanuwanta walƙatawa don ta halakar da masu kallanta wato shi ma'anan walƙiya yana ɗaukan ma'ana biyu ne hissiyun wa ma'anawiyun walƙiya na zahiri sama ce take yi idan ta yi sai ka ga ruwa ya zubo walƙiyar baɗini manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam yake yi idan ya walƙa sai kaga ilimi da ma'arifa da asirai da hasake da lada'ifu da mawahibu da tajalliyatu da safail ahwali suna kwarara a cikin ƙasar zuciyar masana Allah matasa da albarkul wamidu muhammadun tadallad muzunin ribi wastaudan al'izzu walƙiya haskenta kala uku ne akwai lawa'ihu akwai dawali'u akwai lawami'u shi hasken walƙiyar lawa'ihu shi ke haska musulunci hasken walƙiyar ɗawali'u shi ke haska imani hasken walƙiyar lawami'u shi ke haska ihsani saboda haka malaman shari'a suna da hasken lawa'ihu malaman ɗariƙa suna da hasken ɗawali'u malaman haƙiƙa suna da hasken lawami'u amma wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan min albahri aw rashfan min ad da hasken ɗawali'u ake samun muhadara da hasken lawa'ihu ake samun muraƙaba da hasken lawami'u ake samun mushahada da hasken ɗawali ubawa yake kaiwa darajar salati a bisa surar jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake gadar da mafarkinsa kenan da hasken lawa'ihu bawa yake kaiwa darajar da zai iya yin salati ga ruhin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake janyo a dinga ganinsa jefi jefi duk juma'a ko duk shekara ko duk wata ya kazatan lama naman hasken lawami'u shine idan ya buga a zuciyar bawa wannan walƙiyar ta buga to shine yake janyo bawa ya samu ikon yin salati ga hasken annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ake kiransa annurul asli wanda ake kiransa maddatul kauni wanda ya kai wannan matsayin da zai wannan salatin to shine wanda zaka ja ce manzo Allah baya rabuwa da ni darfata ainin kamar yadda Shehu Ibrahim yake faɗi ra'aitu rasulullahi jada bi buguyati wa ma gaba annid dahra barran wala bahara na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mun baiwa da dukkan abin da nake buri bai taɓa rabuwa da ni ba matukar zamani ko akan tudu ko a cikin teku ita wannan walƙiya da ake magana a barkun bada idan Allah tabaraka ta'ala yana so bawa ya je halararsa to farkon abin da zai nuna masa shine walƙiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama walƙiyar nan idan ta bayyana ita ce za ta kira bawa ya zuwa ga tashi tsaye da yin himma da ƙoƙari domin ya samu shiga halar ubangiji halar kusanci walƙiya kinaya ce ta hakika muhammadiya domin manzalla sallallahu alaihi yana da sunaye da yawa a hakikarsa ana kiransa albarku ana kiransa al'anƙa'u ana kiransa alwarƙa'u ana kiransa al'uƙabu ana kiransa algurabu ana kiransa ashajaratul mubaraka ana kiransa azumradatu ana kiransa albarzakul jami'i ana kiransa alismul azam ana kiransa ummul faidi ana kiransa ummul kitabi ana kiransa alqalamul ala ana kiransa annafsul kulli ana kiransa addurratul baida ana kiransa al'aqallul kulli ana kiransa aljismul kulli ana kiransa alkhalqul awwal azzillul awwal almabda'ul awwal azzuhurul awwal al-insanul kamil at-tur al-kitabil mastur البيت المعمور السقف المرفوع البحر المسجور الكتاب المبين الإمام المبين الأرش التكوين الرفرف الأعلى المشكات المصباح الزجاجة الكوكب الدري ياسين صاد كاف نون هيميم آين سين كاف هيميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم a barkun wai shin yanzu walƙiya ce in ji shehu dan dama a baya mun gaya muku cewa sahabbai suna sifanta shi wani ya ce masa wata wani ya ce masa rana wani ya ce masa walƙiya wani ya ce masa madubi duka suna kiran shi da wannan to shine shehu yake cewa to wai shin walƙiya ce ta bayyana nahawal marabi'i daga katarnin gidajen madinatul munawwara ala sakina abdul salatu askar taslimi yalma'u yake bayyanar da haske haka sai ya ce to fahabni dan uwa musulmi ka zace ni ko ka ɗauke ni ko ka ƙaddara ni imra'an ni wani mutum ne mai cikar mutunci a idan jama'a wato arrajulul kamilul muru'a shine imra'an arrajulul kamilul muru'a mutum wanda yake mai cikar mutunci yadma'u sai gashi ina kuka ina zub da hawaye wi wi wi kamar ƙaramin yaro iziyal ma'ul barku a lokacin da wannan walƙiya yake buga haske wal ainu bakiyatan lam tashba'in nazara wato ma'ana shi shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu warbahu annabi amin duk sanda aka yi walƙiya annabi ke tunawa sai fashe da kuka da ya ga walƙiya sai kuka da ya ga wata sai kuka har akwai inda yake cewa wai iza ba a bau'ul badri miltu li zikrihi duk lokacin da hasken wata ya bayyana ni ba na ganin hasken daga watan ne sai in karkata zuwa ga ambatan wanda ya ba wa watan aran haske shine sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce lamahata ka buga haske ya kai wannan walgiya bi wahanin a lokacin tsakiyar dare wato wahanu ana fassara shi da fassarori da dama ana fassara mutumin da yake da rauni wurin bin umarni ko rauni wurin aiki ko kuma raunin jiki ko kuma kiuya kuma ana fassara gajeren mutum da wahanu gajere mai kiba kakkaura ana fassara wahanu tsakar dare ana fassara wahanu farkon dare shine ya ce lamahata bi wahanin ka buga haske ya kai wannan walgiya a lokacin tsakiyar dare lamahata ka buga haske ya kai wannan walgiya biwanin a lokacin tsakiyar dare waika ajaban laka mamaki ya taru cikinka ya kai wannan walƙiya hishta don kuwa ka motsar mini da sababatan garwashin wutar soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi sallama as-sababatu ma'ananta riqqatu shauqi wa hararatihi wato tsananin zafin ƙauna na wutar soyayya da kuma horuwarsa warƙaraka dam'in da kuma turereniyan zuban hawaye ka motsar da garwashin ƙauna sannan ka motsar mini da kwarmin idanuwa na suna ta zub da hawaye arraƙaraƙu ko arruƙariku ma'anan shi ma ya talalau min al'ashiyayi wato duk abin da zaka iya hango shi daga nesa ka ga yana kyalli yana haske ana kiran shi arraƙaraƙu ko arruƙariku kamar hawaye yana kyalli haka a kumatun mutum daga nesa zaka gane wani kuka fa yake yi sannan kyakkyawar budurwa ana ce mata jariyatun raƙaraƙatun ka annal ma a jiri fi waje kai ka ce ruwa yana kwarara daga fuskarta saboda haske ana kiran faran mace barraƙatul bayadi mai walƙiyar launin fata sannan hawaye shi ma ana kiransa rakrak ko ruƙariku shehu radiyallahu anhu yana cewa alaika salatullahi summa salamuhu bidai juri ashdu dam'u aini taraqaraka salatin Allah ya tabbata a gare ka ya ma'aikin Allah sannan amincinsa a cikin tsakar dare ina shiba waka hawaye yana kwararowa daga kwarmin idanuwa na yana walƙiya yana zuba da yaushe ne wannan walƙiya ta sa shi kuka ya ce sa'atal hayyi a lokacin da ƙabilu da dangi ta haja'u suke kwance suna bacci alhaja'atu annaumul kafifatu ma'anan huju'u shine bacci wanda ke sassauka mara nauyi wanda ake yin shi farkon dare zaka ji larawa za ta istaiqastu ba'da haj'atin na farka bayan na dan kwanta kaɗan haja'a ya haja'u haj'an wa huju'an nama lailan yani ya zo a qur'ani kanu qalilan min al-layli ma yahja'una bayan Allah idan dare yayi suna kwanciya ne wato bacci sassauka ba sa bacci da yawa suna kwanta farkon dare sai su tayi tsakiyar dare su kama ibada ya ce tuzakkiru ayyama siba wa haikad mabat wa lam yabqa illa law'atun wa tawajju'u tuzakkiru kana tunatar da ni ya kai wannan walƙiya ko kuma tazakkartu ina tunawa da ayyama siba kwanakin ƙuruciyata saboda kwanakin ƙuruciya yana daga shauƙi shauƙi kuma yana janyo kuka idan yaro ƙarami yana soyayya zaka ga yana kuka amma babba idan ya kai munzalin girma kowace soyayya ce ta kama zuciyarsa yana iya mallakan idanuwansa amma yaro karami ba zai iya mallakan idansa ba haka yarinya budurwa karama ba za ta iya mallakan idanuwanta ba in kauna ya ci zuciyarta ko ya ci zuciyarsa sai kama kuka amma babba wanda rayuwa ta hora shi zai iya rike soyayyar kuma ya kama idansa sai ya shiga ɗaki shi kadai sai ya saki hawayen sai ya zubo sai ya share hawaye sai ya fito ya kama dariya an wuce wurin to asiba mina shauki wa shauku yurisul buka akwai bambanci a nan tsakanin asiba da asabwatu da asababatu idan ka ce asiba soyayya ce da ƙuruciya ce take motsar da shi asabwatu shi kuma soyayya ce wadda sha'awa ita take motsa shi asababatu kuwa kaidi ne makirci shi yake motsar da soyayyar sababatu shi yasa zaka ji annabi yusuf alaihi salatu wassalam yana faɗa yana roƙon allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa illa tasrif anni kai da hunna asbu ilaihinna wa akun minal jahilina ya allah idan baka juyar min da kaidin zaliha da ƙawayenta ba to asbu ilaihinna zan so su kuma zan iya afkawa zuwa gare su saboda haka sai in kasance daga cikin jahilai wanda ba su san ka ba an ambaci sabwatu da suna sabwatu domin karkatar da masoyi yake yi zuwa ga abin sansa ita ce almar'atus sabiya jam'insa shine sabaya kamar misali maɗiya ne da maɗaya asalin kalmar daga karkata ne larabawa suna cewa saba fulanun ila kaza ai mala ilaihi wani ya karkata zuwa ga abu kaza saba yasbu sabwatan wasu buwan yani mala ilal jahali ko kuma a ce asbatul jariyatu ko ka ce rajulun sabbun ashiqun mushtaqun larabawa idan mutum ya zo ya dame su da maganar wata budurwa ko karamar yarinya sai su ce masa sababta ya rajul bawan Allah ka kamu da soyayya kaji shine wani mawaki ke cewa tashakkal muhibbuna sababata laitani tahammaltu ma yalqawna min bainihim wahdi masoya suna kukan soyayyar da ake kiranta sababatu karkatar zuciya zuwa ga masoyi ya ce kukan nan da suke yi kai cona ina ma dai ni kadai a ɗora min dukkan wannan soyayyar da suke wa junansu ni kuma in kai ta wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saurayi da budurwa suna kukan so shi yana kukan soyayya ita tana kukan soyayya masoyin kuɗi yana kukan soyayya masoyin mulki yana kukan soyayya ya ce ina ma dai dukka soyayyan nan baki ɗaya da soyayyar kuɗi da soyayyar mulki da soyayyar mata a tattaro su baki ɗaya a jibgawa zuciyata ni kuma in ɗauke ta in kai ta wurin muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa ya ce tuzakkiruni ya kai wannan walƙiya kana tunatar da ni ayyamas ba kwanakin ƙuruciyata domin shekaruna ya wuce shekarun kuka amma ga shi ka walƙa na fashe da kuka wahaya alhali ko lokacin kuka da majina kadmabat hakika ya riga ya wuce walam yabka babu abin da ya yi saura ga mutum mai shekaru irin nawa illa lau'atun sai dai ƙonuwar zuciya da garwashin soyayya lau'atul hubbi shine hurkatuhu gasuwar naman zuciya a cikin tukunyar soyayya wadda garwashin ƙauna yake gasawa wa la a hulhubbu ya lu'uhu wal ta'afu aduhu ai ihta raka mina shauki shine zaka ji yana cewa fanaru shtiyaqi waqidun wa hawa mudmi'i yuhawilu idfal jamri isara muhriqa zafin wutar ƙaunata yana ta horuwa amma abun mamaki shi kuma ruwan hawaye na yana ƙoƙarin sai ya kashe wannan garwashi lokacin da yake kona min zuciya saboda haka idan ne kuka ina samun sauki in ka gana yi kuka to hawaye ne yake so ya sauka akan garwashin da ke kona min zuciya misalinsa kamar mutumin da yake dafa wani abu akan wuta ya zuba ruwa a tukunya yana dafawa har ta kai bai zo wurin tukunyar ba wutan ya kone dukkan ruwan da yake ciki sai ya zama yanzu kan ba ruwa bane yake konuwa tukunyar ce take konuwa to halin da shi yake so ya nuna mana kansa kenan da lokacin ƙuruciya yana da hawaye idan ƙaunar annabi ta kama shi in yi kuka sai ya samu sauki to yanzu hawayen ma ya ƙare yanzu shi ne yake gasuwar kawai kamar yadda wuta take gasa tukunya idan ruwan ciki ya ƙare har ma ta kai a wani wuri zaka je yana cewa bakaitu fa afnaitu dumu'a famal buka siwa halatin lil qalbi min harkati shauki nayi kuka har sai da ta kai hawaye na ya kare wai shin ma in tambaye ku menene kuka kuka ba wani abu ne banda wani hali wanda ke samun zuciya saboda zafin konuwar wutar soyayya walam yabqa minni babu abin da ya rage mini bayan siba da sabotu da sababatu illa law'atu sai dai ƙonuwar zuciya wata wajju'u da kuma raɗaɗin ciwon soyayya al'ija umanan shi al'ila raɗaɗi alwaja'u ma'anan shi almaradu rashin lafiya to babu abin da ya rage min yanzu daga raɗaɗi sai ciwon soyayya na rashin lafiya ya ce saƙallahu ardan bil madinati innaha mahaɗuri halin fihi harkiya yurƙau saƙallahu ardan ina roƙon allah da ya shayar da wata ƙasa su kuya rahmatillah su kuya azabin wato shayarwar rahama ba shayarwar azaba ba bil madinati wadda take cikin birnin garin madina almunawwara ala sakiniha abdulus salati wa askar taslimi innaha domin cewa madinatul munawwara mahaɗu halin masaukar sira dace duk wani mahayi tun daga jaki zuwa doki zuwa raƙumi zuwa keke zuwa mashin zuwa mota jirgin sama in har aka zo madina to tafiya ta kare a wurin dole a sauka a sauke siddi arrihalu da arrihalatu sirdi ne wanda aka yi shi da fata babu ice babu karfe a ciki arrihilatu kuwa ma'anan shi tafiya al'irtihalu ciratuwa Allah tabaraka ta'ala yana cewa ila fi murilata shita'i was sayf almarhalatu zango wanda matafiyi ke yankewa jam'in samarahil zanguna arrahilatu taguwa wadda take da ƙarfi wadda za ta iya yin tafiya mai nisa arrahilatu ana iya cewa abin hawa na daga raƙuma namiji ko mace suna cewa rahala fulanun anil makani rahalan wa rahilan wa tarhalan wa rihilatan sara wa maba innaha domin cewa ita madinatul munawwara ala sakina abdul salatu askar taslimi mahaddu rihalin nan ne masaukar sirada duk wani mahayi a nan yake sauke siddin abin hawansa fihi a cikin wannan gari na madina mai alfarma harkiya barakata kecewar rigata yurka'u ake ɗinke mini shi ko kuma duk wani laifina ko duk wani zunubina ake gafarta mini shi biha ko fihi a cikin wannan gari na madina ala sakina abdul salatu askar taslimi alqur'ani ya gaya mana walau annahumu izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahum ar-rasulu lawajadullaha tawwabar rahima babu wani laifi da bawa zai yi yayi kamun kafa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam face Allah ya gafarta masa wannan laifi da yayi diyaru habibillahi wa huwa aminuhu diyarun bihatul fal marafiqu ajma'u shehu radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi amin yace mahaddu rihalin din nan wadda ake dinke barakata a cikinta to nan ne diyaru habibillahi gidaddajin masoyin Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sun taru a kofar gidansa shikenan sai suna tattaunawa akan makaman annabawa ala nabi na alaihi salatu wasalam sai wani ya ce abun mamaki wato lamarin annabawa ya girmama ka duba fa inna allah astafa adama wa nuhan sai wani kuma ya ce wata kaza ibrahim khalilan sai wani ya ce wa musa najiyan sai wani ya ce wa isa ruhan wa kalimatan karab sai a kunnan manzo allah sallallahu alaihi wasallama suna yaban annabawa allah ya zaɓi annabi adamu ya zaɓi annabi nuhu ya riƙe annabi ibrahim badadi ya mai da annabi Musa abokin zance ya zabi annabi Isa ya mai da shi ruhinsa kuma kalmarsa sai kunnan annabi ya jiyo masa yana fitowa sai aka yi shiru sallallahu alaihi sallama sai ya ce sami'tu kalamakum wa ajabakum inna Allah tsafa Adama wa Nuhan wa huwa kazalika wattakhadha Ibrahima khalilan wa huwa kazalika wattakhadha Musa najiyan wa huwa kazalika wattakhadha Isa ruhan wa kalimatan wa huwa kazalika ala wa ana habiballahi wala fakhra ya ce din na ji maganganun da kuke yi kun ce Allah ta'ala ya zaɓi annabi Ibrahim ya zaɓi annabi Nuhu to haka magana take Allah ta'ala ya ɗauki annabi Ibrahim badadi ya mai da annabi Musa abokin zance ya sanya annabi Isa ruhi kuma kalma waɗannan duka abin da kuka faɗa haka ne alaihi salatu wassalam amma ku sani cewa annabinku ni dinnan ni ne masoyin Allah ba alfahari ba ya zo a hadisin bai haƙi daga abi huraira Allah ya ƙara mar yadda cewa ittakhadha Allahu Ibrahima khalilan wa Musa najiyan wattakhazani habiban Allah ta'ala ya riki annabi Ibrahim badadi ya riki annabi Musa abokin zance ni kuma Allah ya rike ni masoyi shine diyaru habibillahi madina gidaddaji ne na masoyin Allah wa hawa aminuhu sannan kuma shine amintaccensa ya ambaci shi a Qur'ani muta'in samma aminin a cikin suratul takawir ayata 21 kila malamai suka ce mala'ika jibrilu ne kila kuma waɗansu malamai suka ce annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama to ko daidai ba shi bane ƙurayshawa sun sa masa wannan suna tun kafin Allah ya aiko shi suna kiransa muhammadul amin ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inni la aminun fil ardi wa aminun fis samai ku sani cewa ni wallahi amintacce ne a ƙasa kuma wallahi ni amintacce ne a sama diyarun madina gidaddaji ne wanda yake almarafiku duk wani tausayi na fili da na ɓoye a jima'u ga baki ɗayansa tulfa ana samunsa ne biha a cikin wannan gari na madina almunawwara ala sakina abdul salatu askar taslimi yace diyarun liman hamal fuadu bi hubbihi wa tazkaruhu lil qalbi mar'an wa marta'u diyarun madina gidaddaji ne liman ga wanda alfuadu zuciya hama ta shiga cikin ɗimuwa bi hubbihi saboda soyayyarsa yani zuciyarsa ta ɗimauce da soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi yasa ma sunansa barhama ma'anan barhama barra wahama ya ba Allah ya ɗimoce a cikin san annabin Allah sallallahu alaihi sallama yani yahimu haiman wahayamanan ya ɗimauce da ɗimuwa mai sa rikicewa alhuyamu da rufu'a wato ashaddul adashi tsananin kishirwa za ka je yana cewa ahimu bihi in hama gairi bi zainabin wa tazkaruhu indi alazzu gizai ahimu bihi ma ishtuduna tagannujin wali wa lahum fi bu'ai da fana'i عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى ما تخصصا عملي يسير هل بين هشائي تناسي حبيب الله أين صفائي أهيم به إن هام غيري بزينب وتذكره عندي ألذ جزائي نعيم به ما اجت دون تغنج ولواله به بؤيد فنائي إذا انصرف الوارون عند ابن جثتي بقيت به آه ليوم لقائي إذا أبدا الأباد في القبر إنني بذكر رسول الله وقت سوائي عنست به وعدي كفاني جماله عن الغنيات البيد والدخبائي إذا جمعوا الأموال وافتخروا بها ففخري ومالي حب زين ملائي إذا مكروا مكرا كفيت بذهره وإن مرد يأروا ففي شفائي عليه صلاة الله ثم سلامه ليرضي رسول الله كل سنائي عليه صلاة الله ثم سلامه أكون بهاجر تحت ذل لوائي عليه صلاة الله ثم سلامه أنال لدى الأخرى كمال الرداء عليه سلام الله ثم سلامه ويكفي رسول الله آل البذاء عليه سلام الله ثم سلامه ينال مهبني الدار كل منائي عليك سلام الله ثم سلامه هديمك يعلو كل آل ألائي عليه صلاة الله ثم سلامه وأنوارها تلو أنان سمائي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب ثم آل آبائي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب ثم آل أبائي لا إله إلا الله محمد رسول الله
sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda haka wato madinatul munawwara ala sakiniha abdalus salatu askat taslimi wurin dimuwar zuciyar shi ibrahim ce Allah ya kara masa yadda kuma mu ma nan madina wurin dimuwar zuciyoyinmu ne ma'anan huyamu kamar hauka ne wanda soyayya take haifar da shi akwai soyayya wadda shaye-shaye take haifar da shi akwai mahaukacin da wiwi ne ya haukata shi akwai mahaukacin da sholi ne ya haukata shi akwai mahaukacin da burkutu ne ya haukata shi akwai mahaukacin da bammi ne ya haukata shi akwai mahaukacin da gwana ce ta haukata shi akwai mahaukacin da giya ce ta zarar da shi akwai mahaukacin da kodin yake sha ga sunan samari da 'yan mata suna ta haukacewa saboda kodin to shine shehu radiyallahu ta'ala anhu ardahu annabi amin yace to muwa fa mahaukata ne domin ko mu ma fa muna shaye-shaye amma shaye-shayen nan na giyar kaunar annabi ce saboda haka sai ya zama mun fi kowa hankali duk mutumin da yake shan abin da ba shi muke sha ba to zaka ga ya ji ya samu taɓin hankali duk yaron da baya wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi sallama baya yaban annabi sallallahu alaihi sallama baya tunaninsa to sai kaga ya je yana shan sigari ko wiwi ko kodin ko ya je yana shan sholisho karshe sai kaga ya fara yan surutai ya fara tangadi sai kaga ya haukace ya zare saboda haka soyayya tana kawo haukacewa amma cikin nutsuwa duk soyayyar da kaga ta haukatar da mai yi kuma haukacewar ya zama yana yawo yana surutu ko yana jefe-jefe ko yana yana duka to ba soyayyar annabi ba ce ita soyayyar annabi ilimi take kawo da natsuwa da kwarjini da daraja da arziki da martaba za ka ga manyan mutane suna girmama ka ba tare da ka girme su ba kuma gashi kai mahaukaci ne amma haukar kai kadai kasan kana yi ba wanda ya sani za ka ga babban mutum yana kuka shi kadai sai ka shiga ɗakunan manyan bayan Allah idan dare yayi za ka ce ba su bane masu raunan nan da manyan alkyabban nan da carbunan nan da ake girmama su yadda suke warwas a shimfiɗar tsakiyar ɗakin su suna kuka a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama suna ambatansa suna salati suna masa kirari har gari ya waye asalin shihuyamu wato wani ciwo ne wanda ke kama raƙumi sai raƙumi ya haukace idan ya haukace sai ya zama bai da control shine zaka ji laraba suna kiran shi naqatun haima'u naqatun haima'u limautacciyar taguwa mahaukaciyar taguwa ko mahaukacin raƙumi in ka ji an ce alhiyamu da kisra wato raƙumi mai jin kishi suna cewa ƙaumun hiyamun jama'a masu jin kishirwa yani idashun wa kada hamu huyama yahimu na shauƙan bin rababi wa fartana wa jam'i habani hubba ahmada wal farqu shine Allah yake faɗi a Qur'ani fasharibu na shurbal himi suna sha irin shan mahaukacin raƙumi wanda koda zai shanye rijiya ma ba zai koshi ba to haka zuciyar Shehu Ibrahim Allah ya ƙara mar yadda ta ɗimauce da san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa tazkaruhu kaga tunaninsa kuwa da ambatansa a cikin wannan zuciyar tawa mar'an wata irin makiyaya ce wamarta'u da kuma wurin yin kiwo don haka fa'ar ta'atu nujbal fikir fiye raudi wasfihi bi martai unsin lam ajid fi aisa bayalaka min mar'an hunaka wa marta'in bahijin hamainahu qadiman wa hadisa ina kiwata manya-manyan raƙuman tunani a cikin dausayin gonar sifan manzan Allah a wata irin makiwata ta natsuwar zuciya da ƙauna ban taɓa samun wani tunani mai ɓanna a wannan dausayi ba ya ce kai musulmi ɗan uwana ka zo ka ga abin mamaki na daga abin da muke kiwo a cananka wannan dausayi na sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka zo ka ga abin mamaki na raƙuman da muke kiwatawa na tunanin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ka gansu masu kwarjini wurin da muke kiwon wani wuri ne mai kwarjini wanda muka mai da shi wurin firar soyayya kadiman wahadisa tintin nan ne wurin zamanmu a yanzu ma haka nan ne wurin zamanmu dausayin kiwata raƙuma na tunanin sufofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da soyayyarsa ya ce diyarun li'alal khalqi khulqan wa khilqatan diyarun liman fil khalqi yudi wa yamna'u diyarun madina gidaddaji ne li'alal khalqi ga mafi ɗaukakar halittun Allah ga baki ɗaya alƙalami da allo da al'arshi da kursi da sammai da ƙasai da aljanna da wuta da mutum da aljan da fari da baƙi da namiji da mace da babba da yaro shi ne mafi ɗaukakar halittan Allah baki ɗaya hulkan wato ya fi su ɗaukaka martaba a wurin kyawun ɗabi'u hulkan manan shi sajiyatan wa ɗab'an wa muru'atan wa dinan tada da ɗabi'a da hali da mutunci da addini annabi ya fi kowa la yudriku sha'awahu ahadun min al-khalqi babu wani ɗaya daga cikin annaba ko manzanni ko mala'iku ko waliyai wani ɗaya da zai iya riskar fagen annaba a wannan matsayin saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattaro dukkan falala kyakkyawa sannan ya tattaro dukkan ɗabi'a a bar godiya daga cikin ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai tsabar hankali yawan ilimi da ma'arifa kulawa da ibada ikilasi wurin ibadar kyauta kunya mutunci jarumtaka da sadaukanta tausayi sassauci gaskiya haƙuri godiya yafiya kankan da kai taka tsantsan tsantsaini gudun duniya rukon amana juriya adalci baiwa cika alkawari jimke fushi ɗaukar cutar halitta sada zumunci kyakkyawar mu'amala ya ishe ka faɗin sai da aisha allah ya ƙara mata yadda da take cewa an tambaye ta ɗabi'un manzo allah sallallahu alaihi wasallam ta ce kana hulqu hulqur'anu ɗabi'unsa shine alqur'ani ɗabi'unsa shine alkur'ani Allah tabaraka ta'ala yana yabansa wa innaka la'ala khuluqin azim cewa kai wallahi kana bisa ɗabi'a wadda take mai girma imamul junaidu saidu da'ifatu subiyatil bagdadiya yake cewa summiya khulquhu aziman li'annahu lam takul lahu himmatun siwa Allah abin da yasa aka ambaci ɗabi'ar annabi mai girma saboda annabi bai da wata himma da ta wuce Allah ya zo a hadisi bu'istu li utammima makarimal akhlaqi an aiko ni ne duniya domin in cika manya-manyan ɗabi'u yana cewa abdal ma'udiyar mar'u alkhulqul hasani mafificin abin da za a yi wa bawa baiwa da shi shine ɗabi'a kyakkyawa ko ɗabi'u kyawawa muna roƙon Allah da ya arzuta mu da ɗabi'u kyawawa yana daga cikin bangare na biyu da za mu ambaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da su domin a wannan harafin da muka ɗauko muna karanta muku nan wato yadda sahabbai suka faɗi sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na halitta to kuma sun faɗi sifofinsa na ɗabi'a to wannan harafi dukka shi Ibrahim radiyallahu anhu ya faɗe shi a sifofinsa na halitta sannan ya faɗe shi kuma a sifofinsa na ɗabi'a in Allah ya da duka za a ji wannan lokaci ya fara hararan mu za mu dakata a nan sai Allah ya kai mu zuwa gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allahu tabaraka wa ta'ala ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu wa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaidan wa farrij karbahu abadan ya man la shabi'a lahu haqqan wala niddu antal giyasu li kulli khaifin wajalin ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farrij li ummati khairil khalqi gammahum wala yanaluhum nasabun wala hasadu bil mustafa al mujtaba al muqtar sayyidina muhammadun tahirul ansabi ya ahmadu salli wa sallim ala khairil wara judadan muhammadin ali asabi sanadu اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah an saurari karatun littafin kasidun tarihin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan na Maulana Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu an daga bakin Sheikh Ibrahim Mansur Imam Tudun Wada Kaduna sai gobe dan Allah kai mu za ci gaban karatun wanda ɗalibansa suka yi hidimar kawo muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh محمد يا محمد